مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي سبب الخيرات وبها تحصل البركات ويحصل بعد العسر اليسرى وبعد ضيق سعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل يجعل من امره يسرا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله تجيء للامه فتن عظيمه ومحن جسيمه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يتفارق الزمان ويقل العمل ويلقي الشح وتضعف الفتن وفتن سبب استرهاق الارواح واستحاق الاعراض وسلب الاموال حتى ارفع بعضهم على بعض السلاح وتعدى بعضهم على غراب اخيه وماله وصدق عليهم قوله تبارك وتعالى حيث يقول يخرقون بيوتهم بأيديهم وعلى كل هاكم في كل بلد أن يقوم بواجبة الأمانة والمسؤولية بإخلاص وصدق ومراقبة الله تبارك وتعالى وأن يتذكر قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله على كل هاتم ان يتذكر عليه امانه كما قال عليه الصلاه والسلام بابي ذر في الاماره انها امانه وانها يوم القيامه كبي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها وهو مسلم على كل هاتين أن يكون شعاره دائما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما للراجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة رواه مسلم فاختر أيها الهاتم فاختارها أيها الهاتم مكانه من جنة أو النار على ما أخبر عليه السابق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم وبالعدل يعمل الهاكم ويعمل المحكوم وبالظلم يا هاكم يهم الشر على المبتدئ وانتشار الفساد وتئل القلوب البغضاء والأحقاد وعلى الراجي وعلى المجتمع وأن يقوم بحقوق الرعية والتي من والتي من اهلها طاعه الهاكم في غير معصيه الله والافاده والافاده عن السلب والطاعه ومن لم يامر بما ما لم يامر بمعصيه الله وعلى الراجي الدعاء لآتهم بتوفيق والصلاة والصلاة وفي مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكرم الله من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة وعلى الرأي الصبر على دون الحاكم إن جاروا أو ظلما فقد الصحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أتوا عليهم حقهم واسألوا الله حقه على الرأي والرأي عدم التعجيل وبذلك تدرك العلوم حقيقتها على الرأي أن يفتح بابه لكل محتاج كما قال عليه الصلاة والسلام ما من إمام أو وادي يخلق بابه دون ذوي الحاجة وخلته ومسكنه إلا أغلقه الله أبواب السماء دون هاجته وقلته ومسكنته أخرجه أحمد وفي صحيح مسلم يا أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه وتصلون إليهم ويصلون إليكم فأتراهم أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم أيها الهاشم لا تكن لا تكن سياستك بالقسوة والغلة والشدة فإن هذه لا يساعدك بعدا أبدا في كل تصرفات كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق عليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم سيدي دوسن كريستوسي ودوا مسيو سنا مكانا حكاي شوغبنتي لكم وطن لا أكي شوغبنتك bayan haka musulmi ya kusa ran musulmi hakika ne maku wasiya da ni kai na da baki daya da jin tsoron Allah mabuwari da dokaka lallai hakika jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa shi ne sababi na farko wanda ke haifar da dukkan alkhairai da baki daya sannan da tsoron Allah da kiyaye dokokinsa dukkan albarkatu suke sauka zuwa ga mutanen duniya ga baki daya tare da dabbobinsu da wannan tsoron Allah ne da kuma kiyaye dokokinsa Ubangiji ke sanya sauki bayan tsanani bayan haka kuma Ubangiji ya kawo waraka bayan da akwai cuta da kuma damuwa a cikin mutane a sanadin tsoron Allah su kuma da takawa hakika Allah yana cewa dukkan wanda ya ji tsoron Allah Ubangiji zai sanya masa mafita daga dukkan gunki da ya samu kansa a ciki a wani wurin Allah ya ce dukkan wanda ya ji tsoron Allah ubangiji zai sanya masa sauki a cikin rayuwa a nan dai Allah ke cewa wanda ya dogara ga Allah ya kuma ji tsoron Allah to Allah ya ce lalle ubangiji ne barkar da al'amarin sai ya ku bari Allah hakika idan muka dubi wannan al'umma a yau za mu iske cewa cikin tunu masu girma sun kewaye wannan al'umma ta musulmi a yau musamman a wannan kasa tamu kuma musamman a wannan yanki namu wanda musulmi suka fi rinjaye hakika fitina da bala'i masu girma kuma masu tsanani sun kewaye al'ummarmu wannan ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zamani yana ta kusanta kurewar lokaci yana ta kurewa kiyama tana ta zuwa ta a wannan lokaci aminci zai zanto ya yi karanci sannan za a ce ba a yi kwanayi da yunwa da fatara da ruwa a cikin zukatan musulmi sai kaɗan daga cikin al'umma ba za a ke cewa wannan fitina za ta bayyana irin wannan lokaci fitina ce wadda take mai girma wasu fitinun sun haɓaɓar da zubar da rayuka masu yawa wasu fitinun sun haifar da zubar da mutuncin masu mutunci wasu fitinun sun haifar da ainihin lalacewar dukiya da dammar iyali da baki ɗaya da gidan da har ta ya kasance wani sashen al'umma su da kansu sun ɗaga makami a kan ƴan uwansu musulmi hakika wannan garce ya yi allah ya yi gaskiya a lokacin da yake gaya mana cewa hakika za su ce ainihin rusa gidajensu da hannuwarsu to duk dukkan wannan al'umma ta mu a yau da wannan yanki da muke faru da muke kira ainihin yankin arewacin najeriya mu ne da kanmu muke rusa kawunan mu mu ne da kanmu muke rusa gidajen mu ƴaƴanmu ne ake sayi bindigogi aka ba su suke karkashe iyayensu da kallonsu suke rusa gidajen su suke karkashe mutane ba kai da ba tabbas suke ainihin dammara makarantu hatta makarantun alkur'ani ma ba su tsira ba hakika ubangiji ya yi gaskiya yace suna rurrugu da gidajensu da kawunansu da kuma hannunsu hakika ya fi waɗanda Allah ta'ala ya nuna shugabanci a cikin kowane gari a cikin kowane yanki shugabanci na ƙasa ne ga baki ɗaya ko kuwa shugabanci ne na jiha ko kuwa shugabanci ne irin na talauta ko kuwa shugabanci ne irin na kujerar siyasa ya kamata kowane shugaba ya tuna cewa hakika akwai amana da take a kansa ne ya bai wa mutane kariya da zaman aminci dukkan abin da za ka bai wa waɗanda suke shugabanci idan ya kasance ba aminci ba ne to wannan abin za a ce yana da cikar abin da al'umma suke gaunar da su lafiya wato zaman su lafiya shi ne ainihin aminci shi ne kuma abin da zai sa a samu yalwala shugabanni su sani akwai haƙƙi na amana a kansu wanda kuma ubangiji magoyayi da ɗaukaka zai tambaye su wajibi ne kowane shugaba ya sa ikhlasi a cikin zuciyarsa ya yi gaskiya a cikin al'amarinsa ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala yake tunawa a kullum fadin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya kira annabi biki annabi Dawud alaihi salatu wa salam Allah ya ce masa ya kai Dawud hakika mun ya ka zanto khalifa a bayan kasa sannan kuma muka sanya ka ka zanto mai yin hukunci a tsakanin mutane da gaskiya kada ka ji soye-soyen bukatan mutane hakika jin san zuciya yana sanya mutum ya kautar da shi daga kafarki madaidaici wajibi ne a kan dukkan wanda Allah ba shi shugabanci ya tuna cewa akwai amanar Allah a kansa ku tuna cewa gabanin mu irin na siyasa ku tuna abin da kuke faɗa sannan ku tuna barin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake ma Abi Dharr al-Ghifari Abi Dharr al-Ghifari ya nemi a bashi mulki kamar yadda kai ma ka nemi a baka mulki amma ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa yace ya Abu Dharr hakika ba za mu baka mulki ba domin kana da launi a nan abin da yake nufi ba launi na imani ba yana da tausayi shi ko mulki ba a yin sa da tausayi sai an ciza kuma a busa sai annabi ya gaya masa inna ha amana lalle hakika wannan shugabancin amana ce wa inna ha yawmal qiyamati irin wa nadama kuma sannan ranar tashin kiyama kaskanci ne da kuma da na sani imam Allah ya ce sai dai wanda yake da haƙƙinsa shine ya bayar da abin da aka nema a gare shi na yin adalci wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi saboda haka yake da mahimmanci ya fito a gabanni ku tuna cewa a kullum tunaninku a duniya ko tunaninku a zuciya ya kasance kowane lokaci fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ke tuna fadin da yake cewa babu wani mutum da Allah zai ba shi shugabanci yana da shugabanta al'umma amma kuma ranar da zai mutu a tare shi ranar da zai mutu yana mutuwa a wannan ranar yana mai ainihin cutar da al'ummar su yana haɗisa su da ce ubangiji magwayi da dokaka ya haramta masa jin ƙarshen aljanna ita ko aljanna malamai suka ce ana jin ƙarshen ta wato tsawon kimanin tafiyar shekara ɗari biyar maza Allah cikin wannan hadisi yake babu wani shugaba da zai haɗinta abin da aka ba shi na shugabanci da ce ubangiji magwayi da dokaka ya haramta masa jin ƙarshen aljanna ya sa wani malami mai hikima yake cewa ya kai shugaba sai ka zaɓa ka zaɓi ina ne makomaka aljanna ne ko kuwa wuta wadda take mai tsananin zafi idan muka dubi abin da manzon Allah ya faɗa mana mai gaskiya abin gaskatawa shi ne yake cewa ba wani bawa wanda Allah zai ba da shugabancin al'umma ya haɗince su sai ya kasance Allah ya haramta masa cin sarkin aljanna idan an haramta maka jin sarkin aljanna ka ga kenan wato kana a wuta wanda take mai tsananin zafi Allah ya kawai ya kushewa gabani ku sani da adalci ne shi ne shugabanci yake zama amintacce sannan kuma da adalci ne wato ainihin waɗanda ake shugabanta suke zama amintattu a inda ake musu shugabanci zalunci ba zai taɓa zama makami wanda zai zanto cewa shi ne abin da zai sa mutane a yi shiru a kan abin da ake yi na zalunci ba ku sani ya ko bayan allah irin wannan zamani mai wahala da muke a cikinsa mutane ne suke bi kwararo-kwararo unguwa-unguwa suna roƙon mutane a zaɓe su za su yi adalci a yau kuma gaji adalcin ya gagara ba ba wannan ba zaman lafiyar ma yana nema ya gagara a koyaushe ka buɗe gidan rediyo ko ka karanta jarida a ko'ina kana jigirin kace-kace da ake yi da barna da ake yi kai ka ce kamar babu shugabanci a ciki kowa ya yi shiru gwamnoni sun yi shiru wanda kuma su ne suka ciki ba wannan sharfin tun shekara ashirin da ta wuce tare da yankinmu ya zama sata kawai ake duk wanda Allah ya bashi dan bukani ko ya bashi dan kujera abin da yake kokari ya sata wannan ta sabbaba da yawa daga cikin al'umma suka tashi babu karatun zamani wanda ake gani shi ne ci gaba ballantana karatun addini wanda aka rena da baki daya bayan wannan kuma sai talauci ya bar mai mutane sai ya zanto suna da sauki cikin daga an ba su daidai da ko makami za su iya kai hari a duk inda aka ce su kai hari saboda zalincin da aka tafka tsawon shekaru masu yawa a yau har zuwa gobe ga zalincin nan yana ci gaba da hannun waɗanda ke yin sallah waɗanda suke zuwa masallaci a shekarar da masu yin Allah ya hu bil alil wal insani wal insani wal qurba ku sani ya kusuwa gabanni hakika zalunci ba zai taɓa zama makoma ba wanda za su gyara al'umma da zalunci ne sharri yake yaduwa a cikin al'umma sannan barna da da'ata da ta'addanci yake yaduwa a cikin al'umma sannan kuma zukata sai su cika da gaba da bakin ciki saboda abin da ake masu na zalunci wajibi ne akan dukkan wanda Allah ya ba shi shugabanci ya yi adalci a tsakanin waɗanda yake shugabanta mu sani cewa shugabanci ba gwagwajewa ba ne da jin daɗi da zama a falo a sa tv gaba ana kallo babu abin da ya dami mutane ko babu abin da ya dami shugabanni da mas'uliyar mutane ku tuna abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya wa Abu Dhar yace wallahi wannan shugabancin kaskanci ne kuma da nadama sai dai wanda ya rike shi da hakkinsa ya zarfi manzo Allah bai bai wa mugarrin jibani ba tare da cewa yana da cikin manya-manyan aminan sallallahu alaihi wa sallam yana akan shugaba da kuma waɗanda ake shugabanci wato su ne talakawa wajibi ne su kuma su yi biyayya zuwa ga shugabanninsu matuƙar idan ba su yi umarni da sakon Allah su zanto masu ji kuma suna biyayya zuwa ga waɗannan shugabanni matuƙar ba su yi umarni da sakon Allah ba sannan kuma su kasance masu yin addu'a zuwa ga shugabannin cikin Allah ya gyara halayensu ya dakatar da su sannan ya tabbatar da su cikin yin adalci hakika ya zo a cikin musulun na imam ahmad maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan wanda ya girmama wani shugaba daga cikin shugabannin da Allah ya zaba a cikin kasa hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai girmama shi ranar tashin kiyama wanda ko ya haɗinta wanda kodiya wato wanda kodiya wulatar da wani shugaba da dare cikin shugabanni ubangiji magoyi da kuka yi ce zai ra'ayin ta wato zai ainihin wulatar da shi yau mai kira na tashin kiyama a nan abin da ake yi irin shugabannin da ba su yi umarni da saba ma Allah ba irin shugabanni waɗanda ba su yi umarni da saban Allah ba irin su ake nufi dukkan wanda ya girma masu ubangiji zai girmama shi dukkan wanda ko ya saba masu ko kuma ya wulakanta su to ubangiji zai wulakanta su ranar tashin kiyama shekul islam ibn taymiya yake cewa wato haƙƙi ne a kan shugabanni haƙƙi ne a kan talakawa wato haƙƙi ne wanda shugabanni suke da shi a kan talakawansu su yi ma shugabannin ɗa'a matuƙar dai ba su yi umarni da sabon Allah sannan kuma wajibi ne a kan su talakawa su yi haƙuri da cutar da shugabanni suke yi in har sun yi cuta ko sun yi zalunci to haƙiƙa abin da yake wajibi ne a kanka kai ka bayar abin da yake haƙƙi a kanka. manzana sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai hakika za ku gani a bayana wato fifiko za ku ga zaɓe za ku ga al'amura waɗanda dukiyar ku ba sa so a wajen shugabanni za ka shugabanni azzalimai waɗanda ba sa son kowa sai wanda ke masu fadanci waɗanda ba sa son kowa sai waɗanda ke masu kawari waɗanda ba sa son kowa sai ɗan uwan matansu waɗanda suka fifita daruwai da ‘yan daudu waɗanda ban da bambanci ba waɗanda ke da kima a kuka suka ɗauku maza Allah ya ce za ku ga irin wannan fifiko maza Allah ya ce faɗa a tsaron sahabbai yake a bayansa sai ta sai suka ce ya ma'aikin Allah da me kake umurta mu idan mun ga irin wannan lokaci ya zo sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ku bayar da abin da ke kanku na haƙƙi sannan bayan haka ku nemi haƙƙin ku a wurin ubangiji idan su ba su ba ku haƙƙin su ba wato anan manzo Allah ya kama ma talakawa wani ba ya kama musu hanya da tafarki wanda yake mafi ban kai shine lokacin da yake cewa wato idan kun ga irin wannan tafarkaza a wajen shugabanni sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce musu ku yi fito na fito da su ba domin ba za ku iya fito na fito da su ba barna ce za ta kasance duniya abin da ya faru a wasu kasashe da suka yi hukumin jirin jiya hali a yau duk yadda ainihin kasashen musulmi suka koma a kusa kusa da mu duniya abin da ya faru a libya bayan haka duniya abin da ke faruwa yanzu a sudan duniya abin da ke faruwa a yaman duniya abin da ya faru a iraki duniya abin da yake faruwa a ainihin sham duka waɗannan ya faru ne saboda rashin biyayya ga shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayar manzo Allah ya ce addu alaihim haqqahum ku ba su haƙoƙin su menene haƙoƙi to a gabanni a kan mu shine ne yi mutu ƙa'a matuƙar ba su yi umarni da zalunci ba matuƙar ba su yi umarni da saƙon Allah ba a kiyaye masu haƙƙin su matuƙar ba su umurta da a saɓa ba Allah ba to za a yi musu wato za a yi musu biyayya sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam me yi wata abin sun tambaye ta cewa ko da ba ka ba mu hakkin mu sai maza Allah ya ce ko ku nemi hakkin ku a wajen Allah idan a yau ba su ba ku ba to shi ke nan akwai ranar da za su ba ku gaskiya shi ya sa malamai suka ce bai halatta ba ba ya halatta ta gaji shugaba ko ka ne masa bacci da nauyin da ya tsora ma kansa akwai ranar da shi da kansa zai yi kuka kuma ya yi nadama tsarkanci ya rufe shi a ranar da kuma kowa yake neman ainihin abin da yake makoma wanda take mai kyau to ce a wannan ranar baya da makoma wanda yake mai kyau ya ku bayan Allah yana akan shugabanni da waɗanda ake shugabanta shine rashin gaggawa cikin gargar da al'amura hakika gaggawa ita ce take haifar da dukkan wani da na sani da ainihin jin abu sannu sannu cikin hikima da wannan ne ake cimma dukkan wani al'amari wanda yake mai kyau lalle hakika wajibi ne a san dukkan wanda yake shugaba ya buɗe ƙofofin su zuwa ga dukkan waɗanda suke da buƙatar zuwa gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani shugaba daga cikin shugabanni babu wani mai mulki da za a baya mulki sannan ya kulle kofarsa daga buƙatar waɗanda suke ma abuta buƙata ya kasa ganin su ya zanto kawai sai yan barandan ka kawai suke ganin sa ya zanto bukatar yan barazan da yake ganin kallo kawai ya zanto ya mai da dukiyar bai mali ta zama taka maza Allah ya ce inda ya zama haka sai Allah ya rike kogogin sama da baki daya sai ya zanto bukatar sa ubangiji ba zai biya ba kuma ana jira ranar da zai koma zuwa ga Allah wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi ya inganta cikin wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zaɓaɓɓu daga cikin shugabanninku wato shugabanni na kwarai da cikin shugabanninku su ne waɗannan shugabannin waɗanda kuke son su su kuma kuke son ku kuke yi masu addu'a su ma suna yi masu addu'a amma wulakantattu mafi sharfi da riski sharfin shugabanninku su ne waɗanda ba kwa so ku tura ba kwa son ku sannan kuma kuke tsine musu suna kuke tsine musu ya subhanallah dukkan wanda ya kalli wannan hadisi ya san halin da muke ciki a yau kenan ga shugabanni nan amma da ke kanayika su suna zakin talaka talaka ma na zakin su abin da kai shi abin Allah wani za ka ga farna an wani gari an kashe mutum kaza an kashe mutum kaza amma kai ka ga shugaba ba ba zai iya fitowa ya magana ba abin da kai shi za ka yi cewa cewa gabanni sun koma gaba ɗaya kowa ya yi shiru ya kama bakin su ya kulle yan kaga sun fito to suna maganar siyasa ne yan kaga sun fito suna maganar zaɓen da zai zo a nan gaba amma ku fi ƙasashen da ba musulmi ba waɗanda ba su ma ɗanɗani ɗanɗanon musulunci ba ba ƙarfa ta guda ɗaya ta aka kashe amma da su yadda hankali tsaka gaba ki ɗaya tashi mu kuma za a gaji an kashe mutum arba'in hamsin sittin an kai hari a wani ƙauye an rusa ga baki ɗaya amma a yi magana ko a jajar dama ba za su iya yi ba to kaga wannan su ne mafi sharri da gaske sharri shugabanni a bayan ƙasa waɗanda suna cin talakawan talakawa na cin su suna tsine ma talakawan talakawan ma na tsine musu Allah turki ya kai shugaba ka sani hakika siyasar bushewar zuciya da kaucin hari da kin ɗaukar shawara da tsanani wannan ba za ta taɓa taimakon dukkan wani wanda ke neman shugabanci ba har abada ku sani cewa ya ku bayan Allah da sassauci ne da ɗauka al'amura da ainihin hanzari da wannan ne ake cimma nasara ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a mummunan addu'a ga dukkan wanda Allah ta'ala ya ba shi mulkin wannan al'umma manzo Allah ya ce cewa ya ubangiji dukkan wanda aka baiwa wani al'amari daga cikin shugabancin wannan al'ummar tawa sai ya tsananta maka to Allah ta tsananta maka wanda duk aka ba shi wani al'amari na wannan al'ummar sai ya sauƙaƙa maka to ya Allah ka sauƙaƙa maka wannan hadisi ingantacce ne har da tarwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yake ya bayan yake da kyau ya bayan Allah mu kiyaye dukkan abin da musulunci ya zo mana da shi sai mu samu zaman lafiya idan muka kaurace wa dukkan abin da musulunci yake umurtar mu da waɗannan maganganu daga bakin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam to za mu yi da na sani a yau sannan kuma da na sani ta ci gaba hakika ya ku bayan Allah lokaci yana ta kurewa ga dukkan waɗanda Allah ya ba wa iya kujera Allah ya ba su dama suna da sauran lokaci da za su tuba kuma suna da lokaci da za su gyara abin da ya lalace amma ba idan suka kuskura mala'ika mutuwa ne ba mutum sallama to hakika al'amarin ba zai kyau ba ku duba yadda shugabanci ya koma ku duba yadda al'umma ta koma al'umma wanda take la haula wala quwwata illa billah idan sai ake kashewa ake gallazawa amma to ga bani ba ruwansu da komai yawon suke cikin manyan manyan motoci wasu ma daga cikin su za su yi ka hatta maza fata su ma ba za su iya zuwa ba yau saboda ne suna tsoron zalincin da suka aikata to suna tsoron wannan ta'addanci zai dawo a kansu duk yadda ainihin dukiya al'umma ta goma haka kawai za a ba mutum dan wani ofis dan karami ba sai a wani gari kawai ya fi kowa arziki kuma ba kunya ba su wani sai da yana gina manya-manyan gidaje yana sayan filaye yana shiga manya-manyan motoci ba kunya ba su a cikin al'umma kuma al'umma suna kallon sa abin da kai shi ne al'umma kuma suna zuwa gidansu suna yin fadanci an yi fadanci an riga an sani cewa abincin da kake ci da gidan da gina da motar da kake hawa da auren da kai duk al'umma sun sani da kusan saka kai amma kuma ga al'umma a kewaye da suna zuga ka suna ainihin kambama ka daga sun kai su kuma wurin kuma su ne maka albarka wani wata irin al'umma ce muke rayuwa a ciki ba kunya ba tsoro zai je mutum bai da bangara yanzu kuma yana alfakari yana da kuɗi saboda me ya saka wallahi wannan duk wannan ta fargaba ce ta haifar mana da wannan bala'i ku dubi makarantun gwamnati yadda suka lalace ku dubi asibitoci yadda suka lalace ku dubi hanyoyi yadda suka lalace duk wanda aka ba wuri wani kokari yake kawai shi ne kaka aminci ne ta a cikin al'umma abin da ke gyara al'umma shine karatu sai ya zato an bar al'ummar karatu yanzu ku duba wannan al'umma wanda ita ce ake kallo cewa ta ita ce ta haifar da ta'addanci a bayan kasa kabila fulani sun fi shekaru da aka bari waɗannan mutane suna a cikin jeji ba wutar lantarki babu ruwan sha mai kyau ballantana hanya sannan kuma ballantana uwa uba a ce karatu na zamani wanda aka ɗauka cewa in ka yi shi ka rabu da talauci shekaru babu iyaka aka wuto a haka ɗan dabbobinsu kuma ga baki ɗaya aka rika bi ana kwacewa ana kata to mutumin da aka haramta masa ya karatu zamani aka haramta masa karatu addini aka haramta masa duk wata hanya ta wayewa yau shi ne kuma abokan gaban suka ba su makamai suka biyo a kan amma abin da kai ci har yau shugabannin ko ba su kauce hanyar gyara wannan ba zaluncin da ake yi idan ka duba tun da aka dawo da makarfiya har yau zaluncin irin sake sai ma abin da ya ci gaba ka duba tafiyar da ake yi a cikin gwamnati tun da aka dawo da makarfiya tafiyar da ake yi sai ma abin da ya ci gaba da mutane ne da yawa ke yin fata yanzu kuma wasu 'yan tsirarru ne ke yin fata duk wanda aka ba shi ofis aka ce riƙe nan وشيء الانتزاع وحده لا شريك لا يفعل عما يفعل بقي سكة تقديريته وبقي سكة جاريته أداء أكيد مستدكيشن يا أمباني أما يزول كل مستدكيشن دون كيف يكون مستدى ولا بيه فعلوا الشيء لأكوني أكتن براني ولا مستدر المعلومات كم ولا الأمة إتتي الأمة كأيك كلا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم al'ummar da cin amana shugabanci ya kafin su a cikinta al'ummar da ta haramta ma 'ya'yan da ke cikinta su yi ilimi ka duba yadda makarantu gwamnati suka zama ka duba yadda kuma ake yawan haihuwa yau ka duba abin da ke faruwa karatun firamare kawai idan ka ce ɗanka yana so ya yi mai kyau yana nau da kai duk wanda aka haramta masa karatu kuwa aka haramta masa wayewa ta zamani to ai ya fi sauki duk abin da ka sanya shi wallahi ya aika ke sa yanzu kowane ɗan siyasa yana can yana jin daɗin sa a shagonsa ko a gidansa da babban tv yana ta kallo sai bayan shekara biyu kuma za su sake dawo wannan al'ummar da ake ta kashewa ba da ba wannan al'ummar da aka hana ta abinci al'ummar da ke mutuwa da maganin naira ɗari biyar sai mutum ya shekara bakwai da ciwo wanda maganin ɗari biyar zai wancan da shi amma ba da arzikin kuma ku duba bajetin Najeriya ko satin da ya wuce ku duba naira tiriliyan na wani shugaban ƙasa ya sanya mamaki waɗancan na ba da waɗannan tiriliyon gina da kai ne amfanin wani fa al'ummar musulman ke nan waɗanda musulman ɗari bisa ɗari suke shugabanci to idan waɗanda ba musulmi ba ne ba ko me za mu ka duba kowane gwamna naira nawa ke karba sannan ka duba hidimar da ake ma kowane gwamna daga cikin gwamnonin arewacin najeriya ba ma magana a wannan da shi da matarsa da 'ya'yansa kawai a cikin kwana talatin din nan kai bajet daga nawa ake kashe wasu tsakanin abincinsu da kayan wasu da abincinsu da balaguransu duba ka gane da nuna sannan ka dawo ofisoshi ƙananan ofisoshi ofisoshi a cikin gwamnati na siyasa ka ga barnar da ake sannan ka dawo makarantunmu na firamare da sakandare ka gani abin da kai ce a nan ƙasar a nan cikin garin mu ka je wato gamman ne ka gani sai ka yi kuka da hawayenka kai ka ce wasu dabbobi ne ake shugabanci ba mutane ba mutum wannan al'umma ya za a yi samu zaman lafiya ta yaya za a yi a zauna lafiya wani fa karatun firamare da na sakan gida masu ya gagara ka zuba makarantun kuɗi kuma duk da aka buɗe ba wai na nan garin ba na ko ina ka je ka duba amma tun da na garin ku zai ke a kusa je ka duba ka ga yanayin da suke duba da gani da kanka yanayin da suke in dai ka san menene ake kira ilimi to bayan ka duba abin da ke ciki kuma dubi malaman da ke koyarwa sannan dubi masu makarantu su kuma yadda su malamai ke wahala ko masu makarantu suna jin daɗi sakamakon wannan da ya kasance cewa makarantun na kuɗi ne amma ba su da bambanci da makarantun gwamnati dan abin da ake nema a ciki shine a haifar da ne a haifar da ɗalibai waɗanda suka san abin da suke yi da ko na ko ina ka haɗa su da waɗancan na gwamnatin da ke zama a kaka sai ka ba su jarabawa ka sha mamaki dubi waye sun da aka rubuta ba dubi ne ko da aka rubuta ba dukkanin su gabaki ne in ba don saka da ake ba wa mai kake zamani kuma in aka kaji ba da za a ta ta'auta ake yi ke sa yaro ga tiredi tsarin tsarin da ya abin da yake wannan gaskiyar makarantun gwamnatin da makarantun kudin haka ne ga duk kwaleji ka gani ɗaliban da ake kaiwa daga sakar biran daga ina ne ke da zuwa su gani to ka ji cikin gane a kuma ka gani ka duba wasu interview ake na wasu daga kayan kwafa ga komai kayan nyc ya yi girin ga zanzaro ga komai wani masu gidan rediyo suke yawo da ainihin makirkon suna tambaya a ce yi zai da su ba shi kansala kansala wani ma za a tambaye shi mai ne ba shi kansala mai wasu ne amma su ke ne ba shi kansala kansala ba zai iya graduate sun kai ashirin ga kayan yan waye su da komai da zanzaro da komai amma mai iya rubuta kansala to wannan al'ummar da muke cikin yaushe za a ce an haifar da tsarin ilwa a cikinta kuma matsala ce da ta shafi kowa ba wani wanda bai cikin wannan problem iyaye na ciki malaman addini suna su ne ma uwa uba suka kikici wajen lalata gwamnati malaman addini da suke ji da gani addini na kiristanci ko na musulunci su ne suka yi uwa suka yi makarfiya domin galibin su ne suke da ta cewa a wajen kowane gwamna da kowane ɗan majalisa za su yi yana da malamai waɗanda ya amince ma wanda in ya zo gari da shi sai su sama ya kai masu yara amma ba ɗaya daga ciki wanda yake da malamin wanda zai zama da shi ke kaji tsoron Allah cikin amanar mutane shi dai kawai matsalar da kujerar maka yanzu kuma da corona ta fito to a ba shi kuɗi ya ce gida ko ya canza mota ko ya canza riga shi kenan ya canza rigar ya yi komai shi da yan sa ga kuma su zuwa zini ne saboda haka dole kowa ya tashi ya gyara idan muna son mu zauna lafiya idan ko muna son ƴaƴanmu su yi mana addu'a idan mun mutu domin duk wanda ya kai shekara talatin arba'in ya tashi ta riga ta kare amma yara masu tasowa su kai wasa sai ka mutu ka rasa wanda zai ma addu'a ko ka mutu ka rasa ma wanda zai gina gawarka guda nawa gabacin borno nawa waɗanda sun mutu an gudu an bari in kowa ya gudu ya bari kare yake cikin nawa masu yin sallah suka mutu babu sutura ko irin wannan masu bariyar sun za a yi ana ta gudu kai ka ce mun zama irin mutanen annabi nuhu da yake cewa annabi nuhu da yake cewa alaysa minkum rajulun rashid matsalar mu guda ɗaya ce ba guda biyu ba matsalar mu shine bala'in sata da rashin adalci duk wanda ka ba matsayi kawai jira yake kawai ya samu shike guda mutum ya ce alfakari ya riƙe rimon a hannun mutum yana alfakari yana da kaza saboda haka maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana duk wanda aka ba shi wani al'amari na shugabancin wannan al'umma komin kankanta wurin aka ba ta aka ce kai ne shugaba manzo Allah ya duk wanda ya tsananta ma wannan al'umma manzo Allah ya ce Allah ka tsananta masa wannan da nasin hadisi manzo Allah ya faɗa saboda haka duk wanda zai karbi shugabanci sai ya karba da sani abin da ke a kanka kai talaka da zaki da tsinuwa duk ba na ka bane ba barci da bala'in da ya ɗaukar mutum ba yana ganin ya more ba yana gwangwacewa a yau zai hau babban mota yana albakari sai ka an sa bakan mota ma ba za a rike wa gabanin ba barci akwai ranar da zai koma haka da kai da shi zai zo akwai ranar da za ku hanko wajen Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake ku ba ku abin da ke kanku na wajibi shine ku musu da'a matuƙar ba su umarni da safon Allah sannan kuma kowa sai ya gyara kansa ya rika amana sai suka tafi to idan mu kuma ba su samu haƙƙin manzo Allah ya ce ku nemi haƙƙin ku a wajen Allah ai ƙarshe dai dole shi ne mutuwa إن الملول هي السبيل فمن يكن لن ينتهي بذنبه فقع الفضل yake mutuwa ne suke tabarki duk wanda ka gama da mutu ba ka ce ba kamar da ni mallaku illa man fara wala wala shaqa aw qasaba bi kullin lam yakul dan adam asalin ka gaba ɗaya da dama daga kasari ko ka gina masa gida a kama wallahi masallaci ya dawo kasa saboda haka zaki da ajar da fatan ki duk ba na ku bane ba kowa ya rusu ne koma zuwa ga Allah shi ne abin da hadarin gasari yake gaya ma waɗansu lokacin da suke kuka da zalunci irin na hajjaj yake ku sani ba a fuskantar zalunci da ainihin ta'addanci abin da ake nema ku tuba zuwa ga Allah ku rusuna sai ubangiji ne muku sani bai gagari Allah ba gabaki daya ku duba wannan cutar da ta faɗo kafin ka kai sallar ka daya sai mutum guda nan ka kai gaya kuma har gobe ƙarya suke da ita suna cin abinci ko waɗannan waɗanda irin al'umma al'ummar da ke jira kawai a ba ta wani ɗan abu kawai shi ke nan mutum game da rashi kayan gwamnati mutane sun yi partnerize da kuma a haka mutum yana da wani shi ya isa ba za a yi masa magana yanzu duk wannan maganar da wannan abin da ake da arisha hadisi a wajen waɗancan duka duk zagi duka duk zagi su abin da sun ko shi kenan a yi ta addu'a a ya zauna lafiya a zauna lafiya zai ci gaba da zalunci sa wannan ita ce al'umma ke ta da wahala wani mai ɗan kujerar gwamnati da ya zo wajen lafiya juma'a da mu da wahala saboda mai karfe irin wannan magana ko da sani ba irin waɗannan maganganu su ne gasashin a gare shi a nan muka faɗa wanda Allah ke inna hakimin wa nadama wannan ofis ɗin da kake cin abinci kake sha kake kasa manzo Allah ke kibin kaskanci ne wa nadama da kuma da na sani sai kai da na sani akan wannan kujerar da ka wannan mutum ne ya zo da ya mulki Allah ya ke ya maka a ƙarshe kuma annabi ya hana ya saboda yana son kai kuma ka nema ka samu abin da kai ma wani da tsaki ya samu kujera ya yi tsaki ya samu kujera bayan ya samu kujera kuma ya zama azali kaga zulmatun ba'du ha fawqa ba'du duhu a duka duhu ka ka fice ma Allah sannan ka zo kan kujera da ka zo kan kujera kuma kai ka zalunci bayan zalunci kai ƙarya abin da aka ɗauka shine ibada kenan ƙarya shugaba zai fita a bbc ko ya tara masu cin abincin da ya rika faɗa ƙarya in aka yi rashin sa'a ma har ya dawo ayar qur'an saboda rashin kunya da rashin sanin allah saboda haka bayan allah mu ji tsoron allah duk wanda ke sha'awar ya shiga siyasa to ya shiga siyasa amma bai sani manzo allah ya ce inna hakibiyun wa nadama kasanci ne da dana sani manzo allah ke sai dai wanda ya rike da hakkinsa عباس يأتم إلى الله صلى الله عليه وسلم عن الإمارة فجوب عباس أنا ما يقول ما قال الله ما قال الله يكتوى يا عباس مو باما بعد ولا ملكين ده دك هو اللي يكون ينفع دك هو اللي يجي عباس يكتوى باما بعد ولا ملكين duk wanda ya nema ce to ba ma bai yake domin kaskanci ne da nadama ba gwangwajewa ba ne ba gurna ba ne ba amma abin ta kai duk wanda zai faɗi maka gaskiya sai in kana kan kujera zai duke kan alawa jiya jiya mutum ya baya da komai ba amma lokaci guda ya tsaye ya tsaye ya tsaye kuma an sani an mutu ba a ban masa komai ba sannan an sani makarantar ma da ya ciwa ciwa ne amma ya samu kudin mutane ya gani kuma abin da kai shi saboda ba a ilimin zamanin ba ba a ilimin addinin ba an koma kuma an yi masa fadanci in an zo aikin addini ana cewa ya ilimin ne ke taimako da me ya taimaka saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye al'amura duk wanda zai shiga siyasa kamar yadda na faɗa ya shiga mai shiga da niyya mai kyau amma sai ya sani cewa duk abin da aka ba shi na matsayi wallahi in bai rike shi da haƙƙinsa ba wallahi sai Allah ya tambaye shi kuma kamar yau ne Allah ne tambaye ka ku duba yadda shekaru suke wucewa ka duba yadda shekaru suke wucewa kwana ɗari uku da sittin ɗin Najeriya kamar jiya yanzu ga shekarar kiristoci ta ƙare to ka saurara ka gani za a kamar wata shida a kai kawai wata shekarar ta ba zai je a ce maganar zaɓe zaɓe ba sun sauran na yankin to na yankin ta wuce ko wancan ta wuce yanzu kuma saura shekarar ta saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah ya ku bayan Allah ku sani mafi alkhairin abin da za ku yi a wannan rana shi ne salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ta annabi ya ce wa cikin littafin sa yana cewa lallai hakika Allah ya kanka da mala'iku suna salatin da wannan annabi ya ku waɗanda kuka yi imani ne salatin da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad